من العلم نفسه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس شادي غوت الربيع الثاني shekara ta 1442 wanda ke yi daidai da 26 ga watan oktoba 2 ga watan shekara ta 2020 da izinin allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na albalagatul wadiha kuma yau za mu tashi a darasi na takwas insha Allah ta'ala muna ne cikin balagatul tashbih wa ba'du ma uthira minhu anil arab wal muhdathin a darasin da ya gabata za mu iya fahimtar tashbihi nau'i biyu ne akwai tashbihi wanda yake mai saukin ganowa mai saukin ganewa da fahimta wanda akan buga shi a cikin misali kama a cikin sauran fannona na ilimi a ce wa kaza ya yi kama da kaza wannan tashbihi ne mai saukin ganewa mai saukin fahimta shine tashbihi mubtazal mubtazal da zalun mubtazalun akwai tashbihi wanda ke mai wahalan ganowa shine wanda za a kama ka a wanda ya kasance ba'idul manal mai wanda ke ba za ka fahimci cikin sauki ba sai ka yi amfani da hoton zuci kamar inda mushabba da mushabbabi suka zama hissiyani suka zama ma'anawiyani ko ba hissiyani ba hissiyani wanda za a iya gani kenan yawwa ko kuma mushabba hissiyu mushabbahu bihi ma'anawi ko kuma aka san haka shine tashbihi wanda yafi wahala gairin mutazal wanda kuma yafi kayatarwa har muka ji ayin alkur'ani ka annahu taluha ka annahu ru'usu shayatin kaga da yanzu an baka aiki sai kai tunanin wutan jahannama ma yanda take ka zo kuma kai tunanin shedanu da kawunansu sannan muka ji wakan umarul kais to wajen janyon wakan ne ne kuskure sai daga baya Allah sun ta'ala ya faɗakar da ni inda yake cewa a yaqtuluni wal mashrafiyyu madaji'i wa masnunatun zurqun ka'an yabi agawali ba masnunuhu bane wa masnunatun zurqun ka'an yabi agawali shi umarul kais yana jan jan hankali ne tare da tsoratarwa ga abokin rikicinsa abokin faɗinsa yake cewa a yaka tuluni yanzu shin wai wanne zai ce zai yi yakata wal mashrafi mudaji alhanin takobi na shine abin nan matashin kaina kullun yana kwana ne da takobi ba a karkashin matashin ka ma'ana kullun yana shiri kenan cikin fada wa masnunatun sannan kuma akwai mashi ko kibiya wanda kibiyan nan ka an yabi a gawali kai ka ce fira ne ko kuma haƙora ne irin na fatalwa to shine sai na karanto shi wa masnunuhu masnunatun ne masnunatun to Allah ka samu dace so da tashbihi da ya zanto قليل الخطورة بالبال ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال تشبيه يزن توا أورا وأدعى إلى الإيجاب ناجن زام تاشي ولكنك تأخذك رواة التشبيه ولكنك سيدي كيفا تأخذك رواة التشبيه ƙaye na irin wannan tashbihin zai ɗauke ka hina ma ta samu ƙaunar mu'arri yayin da ka saurari ko ka ji maganar mu'arri ya siffo na jiman yayin da yake siffanta wani tauraro da cewa yusri'u fil lamhi yusri'u lamhu fi himirarin kama tusri'u fil lamhi muqlatul gadbani yusrihu lamha yusrihu lamha yana gaggawa wajen yin haske fi himirarin cikin ja watan yakan yi yana yin gaggawa wajen yin haske hasken na mai ja kama tusri'u fil lam'i fil lamhi kaman yanda mukulatul gadbani mukula shine gululin ido na algadban mai fushi kama tusri'u kaman yanda idan mai fushi gululin idan mai fushi ke yin sauri fil lamhi wajen haske wata ma'ana tauraro yake siffantawa shi wannan tauraron idan ka kalle shi za ka ga shi nan yana yin jaji jaji jaji yana shining jan nan ya yi kama da wani mutum da aka fusata shi idan shi ma ya yi jaja wur rubanci wannan ko to yanzu ka kana bukatan ka suranto suran tauraro ga shi na shining jaja wur yana shining sai kuma kai suranto yanzu hoton mutumin da aka fusata shi yi irin bala'in fushin nan mukula gululin ido eyeball gululin ido bambanci wannan ko to shine sai ya ce fa inna tashbiha lamhatin najmi yanda ko kuma kamanta jajajajen ido wata allukuhu da kuma yadda ke shining shining ma'ahmira yi zau'ihi tare da jan haskensa bisur'a lamahatul gadban ya kamanta shi ne da saurin jan nan da gululin idan mai fushi ke yi mena tashbihatin nadira wannan na daga cikin tashbihohi waɗanda suke kaɗan ne ake samunsu wata ma'ana tauraro ne gashi jajawur ya yi kama da idan mutumin da aka fusata shi wurin sauri ta wannan tashbihi ne wanda yake nadir allati la tanqadu illa illa illa li'adibin wacce gaskiya ba ta iya jawuwa ma'ana babu wanda zai iya kawo ta face adibi wa min zane kauli sha'ir daga cikin irin waɗannan tashbiya ɗin waɗanda suke da ƙarancin samuntuwa shine waƙan mai waƙa yake cewa wa ka'annan nujuma baina dujaha sunanun laha bainahun nabtida'u wai yana siffanta ya kalli tauraro ne a sama taurari ga sunan baka ga taurari ga sunan a cikin duhun sama idan ka kalli yanayin taurari ga su tun sun tattaru a sama saman za ka gan shi wani bulu bulu bulu bulu bulu bulu ko kaga ga hasken haske hasken taurarin ga kuma bulu bulu na sky ga kuma shi cikin dare ne bakin kirin to yanda suke haka yayi kama da sun yi kama da bidiyo'a tsakankanin sunna na addini aifa inna kulli bid'a dalala wa kullu dalala fi nar ko duk wata bid'a zaka suranto ta yanzu ga bid'a tana yawo gata a cikin duhu kun bin wannan ko wai wannan yanayin taurarin da suke shining gasa a sama tsakankanin blue blue na sky cikin dare kuma yayi kama da bid'a ce gata tana yawo tsakankanin sunnoni to ga wannan shi mata wani wannan tashbihi ne wanda aka an baka aiki yanzu zaka dole sai ka kirkiro hoton zuci domin ka iya fitar da shi shine yake cewa fa inna jamal hadha tashbihi lalle kayan wannan tashbihin watan kin wannan tashbihin ja mi shi'urka zai iya fadowa a cikin zuciyarka da sakankance bi bara'atu sha'ir da kwarewan mai wannan waka wa hadhihi wa hadhihi da kuma hazakarsa fi aqdil mushabaha ta yadda ya iya kulla kamanceceniya bai na halattayin tsakankanin halaye guda biyu tashbihi tamsil ne wannan ma kana ya khatur bilbali tashbihuhuma irin abinda kamanceceniyarsu zai iya faduwa a cikin zuciya wahuma halattun nujumi shine halayen halin taurari fi ruk'atul layli cikin wani yanki na dare bi hali sanani diniyati sahiha da halin sunnona ingantattu na addini mutafarriqa bainal bid'il batila waɗanda sunnonin ga su kana ganin ɗaiɗaiku sun rarrabu tsakankanin sunnona waɗanda suke bidiyo'a waɗanda suke na ɓarna watan kamar yadda za ka suranto taurari ƙanana gasa a sama suna yawo misali tsakankanin haske-haske bulu-bulu ɗin na sama ga kuma cikin duhun dare ya yi kama da yanayin da aka samu wani bakin yanayi ga sunnoni suna haske suna shining tsakankanin mene bidiyo'a na addini da aka girgiro to kaga wannan dole sai ka yi imalil fikri wali hadha tashbih ra'atun ukhra kai wannan tashbihi ma yana da wata kayatarwa daban ja'ad min anna sha'ir wacce ta samu ne ta cewa shi mai wakan takhayyala wannan yanzu ya surunto ne ya samar da hoton zuci cewar anna sunan su sunnona mudhi'atul lama'a wai ga sunnona nan na mazo sallallahu alaihi wasallam yanzu suna haske suna haskakawa wa annal bid'a muzlima sannan kuma bid'a cikin duhu suke katima butattu waɗanda suke an buce su ba su da haske kaga shi ma nan tashbihi ne wanda yake mai ba kowa zai iya maka shi ba mai wahalar samu na farko kenan sannan kuma kai da aka kallafa maka wannan aiki to yanzu dole sai ka samar da hoton zuci ka yi zurfin tunani sannan ne za ka iya gane wajen mushabaha tsakankanin taurari masu haske da sunnonin da suke haske tsakankanin bidiyo'a wa min abdu at-tashbih qaulul qaulul mutanabbi tashbihat na daga cikin mafi kayan tashbihoha waqan mutanabbi da yake cewa bulitu bil bulitu bilal itlal bilal atlal illam aqif biha wuqufu shahihin da'a fi turbi khatimuhu watan yana siffanta tsayuwan shi ne a kufayi in aka ce kufayi irin tsohon kangon gida din nan ya tsaya yana ta ɗan kai komo kamar yana neman wani abu to yanayin da ya samu kansa din nan a wannan kufayi yana neman wani abu ya yi kama da halin da aka samu wani ƙanƙaman mutum matsolo wanda kwaban shi ya bace cikin turbaya kaga yanzu kai da komo daidai kasan dai ba dai sai an gaya maka ba yawwa duka kasan da ke gurin nan sai an lalibe ta da yatsu an tuntuni an tattabawa an ta susa hannu don a lalibe kwandalan nan da ta baki yake cewa bulitu bilal itilali an jarabce ni jarabta irin na kufayi al'adlan kufayi illam a biha idan ban tsaya a wajen waɗannan kufayin ba kangon gida wukufu shahihin in ban tsaya ba wukufu shahihin aika wukufu shahihin irin tsayuwan kaman tsayuwan shahih wani marwacin mutum wa man yuka shuha nafsi ko za a fitur bi khatimuhu za a khatimuhu wanda zobansa ya ɓace fiturbi a cikin turbaya ok wanda wanda ke ka kaddaro ga wani zobe mai tsada zoben da na zinare ne kuma kila dan kasan waje ne na wani marowacin mutum shi kenan ya zo wucewa ko ya aka yi aka yi sai zoben nan sai ya badi ya bace a cikin turbaya kaga ai kai ka taba tunanin wa zai tafiya bar zoban zoban nan in bai gani ba duk yanda za a yi kasan gurin nan kunya kunya kunya kunya haka zai riga taba ta kadan kadan kadan kadan har sai ya lalubo abin nan nashi kuma ku duba ai ba kawai zai lalubo ne fuska a sake ba no zai kasance cikin kunci ne da bakin ciki da damuwa kila ma har da maganganu kai yanzu in bar wannan ai ba za ta taba yiwa ba ba za ta to tsayi wanda zai yi a fayi din shi ne ke siffanta shi da tsayuwan wani tsabagen kankamo matsolo wanda zoben shi mai bala'in tsada ya bace a jikin turbaya to kaga yanzu nan ku duba fa yanzu fa har shaidan inda ya lalaba a ƙasa fa duk sai ka suranto fa an baka aiki gumba ji wannan ko kamar eh da kuma fus- yanayin fuskan shi jamil da yanayin hayan shi manzar nashi yau irin suran da ake son ka suranto gashi cikin damuwa da bakin ciki gashi kuma yana surutu yana kai ce kaito sannan kuma ga shi kama alama an sa fatanya ana ta kakkabce guri ana ta kakkabce guri to haka zaka suranto Z- zai iya goma ya kara inda ya duba ya ya duba inda inda ya duba inda ya duba baya zai kuma iya koma ya kara lalibawa to shine malam yake cewa yad'u ala nafsihi albilal yana yin ma kansa addu'a ne da jarabta ko kuma bala'i wal fana da karewa cewa Allah ya karar da shi ko kuma Allah ya kawo karkin shi idza huwa lam yaqif idan har ya zanto shi bai tsaya ba bil atlali a wannan kufayin li yadhkura ahada man kana man kanu biha domin ya tuna mutanen da suka zauna a wannan kufayi din thumma arada an yusawwira laka hay'a wuqufihi saboda haka sai yayi tunanin cewa to bari ya suranto maka irin yanayin tsayuwansa a wannan guri faƙada shi ne sai buɗe baki ce kama ya kifi shahihun kamar yadda wani ƙanƙamo fist uh, tight fisted tight fisted shi ne ƙanƙamo ƙanƙamo Hai, Allah ka samu dace kai dai daga cika an ce an ce ƙanƙamo kai kasan kafin a ce an ribanci da abin da ke hannunsa ai za a ji jiki Allah ka samu dace na'am faƙala kama ya kifi shahihun faƙada khatamahu fiturabi kaman yadda marowaci ke tsayawa wanda zobansa ya ɓace a cikin turbaya man kana yufi man kana yufiku ila taswiri halin zahin almutahayyir almahzun almutrik bi ra'sihi to man kana shine wanda ya kasance yufaku ne ko ko yuqifu yuqafu na man kana eh na'am to na'am to kama ya kifa shahihun kaman yadda marowaci ke tsayuwa faƙada khatamuhu fi turabi wanda ko khatamuhu zoban sai bace cikin turbaya man kana yufuku da wanda yake fatan za ko za a bashi dacewa ila taswiri halin zahin zuwa suranto maka halin azahil wanda ya rudi shine azahil wanda ya dimauce ya rudi almutahayyir ya dimaucewa dai zuhul ko kuma shagaltuwa wanda ya shagaltu almutahayyir wanda ya dimauce almahazunu wanda yake cikin bakin ciki almutriqu bi ra'sihi wanda yake ya durkusar da kansa almuntakilu min makani wanda ke ciratuwa ya tashi daga wannan guri ila makanin zuwa wancan guri fit tarabin cikin ittirabin watan cikin damuwa ko raurawa na zuci wa duhusha da takaici bi hali shahihin ya sifanta maka shine da halin marwaci faqad turab khataman thaminan wanda faqad fi turabi khataman thaminan ya rasa wani zobe nashi mai dan karan tsada a cikin turbaya walau aradna an nuri da laka amsila kai mu dai gajarta maka da a ce mun so mu kawo maka misalai min hadha nau'i cikin na wannan nau'in ko la talal kalam wallahi magana zai tsawo mun fahimci nan ko to saboda karancin abin nan dama shi yasa za su takaita akan waɗannan tashbihi guda biyu ko kuma guda uku hadhihi hiya balagatu tashbih wannan shine balagan da ke cikin tashbihi min haithu mabla tarafatihi ta kaiwa matukansu wajen kyau tarafa kyau husni wa budi marmahu da nisan a da nisan watan gurin kawo shi wa miqdar ma fihi da ina abin da ke cikin kiman da ke cikin sa min khayalin nadaka samar da hoton zuci amma balagatuhu min haythu suratul kalamiyya amma balagan da ke cikin tashbihi ta kula da suran magana allati yudhu fiha aidan wanda akan kawo shi cikin ta hakanan kuma fa aqallu tashbiha martabatan fil balaga mafi karancin daraja wajen mafi karancin tashbihi wajen daraja fil balaga cikin balaga ma zikar arkanuhu jami'a shine tashbihin da aka kawo rukunin su gabaki daya tashbihi tashbihin da bai da daraja mai yawa kenan kana Uthman ko kuma Uthman kalhalimi fi sabri wannan ai ga rukunne ko to wannan tashbihi ne wanda yake aqallu darajatan li'anna balagatu tashbihi mabniya ala di'ai an al-mushabba an al-mushabbah bihi domin kware wanda ke cikin tashbihi balagan da ke cikin tashbihi shine na nuna maka cewa yanzu shi mushabba wanda bai mallaki sifa mai karfi ba yanzu akwai iddia'in shine mushabbahu bihi kawai yanzu wa wujudul ada wajhu shaba ma'an samantuwan adatu da wajhu shaba duka yuhawilani duna hadha iddia to su sun sha makance maka kan cewa babu wannan ikirarin na cewa shi mushabba shine mushabbahu bihi yanzu yanzu idan ka ce umaru asadun yanzu fi ɗauka kake yi kawai kamanta tashbihi wai nuna kake cewa kake yi kawai shi mushabba umar yanzu shi zaki ne kawai kun gani umar asadun zaki ne kawai ka ba ka ce ne kaman zaki ba in ka ce kaman zaki ba ka tafi indirectly ba amma in ka ce kana umar asadun kai tsaye kawai ka tafi zuwa ga tashbihin yanzu kana iddi'a'i cewa shi mushabba shine mushabbahu bihi yanzu to amma adatu tashbih da ka kawo da wajen shaba su ne suke tsare cewa baka iddi'a'in mushabba shine mushabbahu bihi yanzu fa idza hudhifat adatu wa wahdaha idan aka share adatu ita kadai tashbih zai zama wani iri mu'akkad a wajen shaba wahadahu ko kuma aka share wajen shaba shi kadai mujmal ko irtafa darajatu tashbih fil balaga qalilan to darajar tashbihin sai ta daukaku wajen balaga kayatarwa na balaga dan kadan لأن حذف أحد هذين أحد لأن حذف أحد هذين saboda share ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية yana karfafa haduwan mushabba da mushabbahu bihi wajen sifa din sun hadu sun yi tarayya wajen sun hadu sun yi tarayya wajen wata sifa yana karfafa wani sashi na karfafawa amma ablagu anwa'it tashbih mafi kaiwa matuka daga cikin nau'o'in tashbihi fa tashbihul mabalig tashbihi balig shine kawai sosai Uthman Asadun kawai li'annahu mabniun ala diyi annal mushabbah wal mushabbah bihi shay'un wahid saboda in ka ce fulan asadun yanzu kana nuna kawai cewa mushabba da mushabbah bi ɗaya ne kawai ɗaya ne kawai hadha to wannan shine bayani wa garjar al-arabu wal muhdathuna malaman larabci ko kuma larabawa wal muhdathuna da malaman da suka zo baya sun gudanantar da maganganun su ala tashbihil jaradi jawadi bil bahri ta hanyar siffanta ingarman doki da teku mu ma a cikin hausa muna yayi hakuri kaman damo ka gani me fushi me ake siffanta shi da shi ka mu a hausa a hausa mutum me fushi musu kaman makawan jaki kaga duk muna da shi a cikin maganganunmu duk muna da su ƙarya kamar ragowar yaƙi to duk mu muna da shi to su ma haka larabawa ba mamaki zai iya yawa sosai ba mamaki duk yana gunantu haka inda za a fede shi a baje kolin ba sosai kuwa a gani haƙuri kamar amale Allah ka samu dace to su ma haka larabawa maganganunsu ya gudanantu ta hanyar kamanta wasu abu da wasu abubuwa misali sukan siffanta aljawadu ingarman doki a abin da mai kyauta bilbahari da teku babu yadda za a yi kaje gaban teku bai watso maka sadaka ba ko dai wuri ko datti ko kuma kumfa ko ruwa babu yadda za a yi katsaya gaban teku ne kawai baka samu ɗaya daga cikinsu ba ko feshin ruwa kuwa za ka sama to sai suke siffanta mutum mai yawan kyauta kamar teku walmatar da ruwan sama washuja dakaran mutum kuma suna siffanta shi ne bil'asiri da zaki walwajihul hasan kyakkyawan fuska kuma sukan siffanta ta bishamsu da rana walƙamari da wata washahamul madi sannan kuma da dakaran mutum almadi fil umur wanda yake al'amarinsa zartace ne cikin al'amurra umarninsa zartace ne cikin dukkan al'amurra bai saifi da takobi haba wani ai kalamu huka saifi ka gani kamar sukan ce misali kalamul umara'i ka suyufil qati'a ka gani maganganun sarakuna kamar takubba ne ga yamujin na wuce wal alil manzila mutum kuma mai madaukakin matsayi suka siffanta shi bin najmi da wata da tauraro a sama wal halimu arrazin wal halimu sannan mutum mai haƙuri arrazin mai kamewa suka siffanta shi bil jabal da dutse ne wal amanil kadhiba burace burace ne ƙarya sukan siffanta su da bil ahlami sukan siffanta su ne da mafarkai wal wajhu sabi fuska kuma mai haske sukan siffanta ta ne bil dinar da dinari wannan in kana kana bibiyan waƙoƙin laraba za ka ta gani ga sunan kasan naka za ka ta gani wa sha'aril fahim bakin gashi kuma suka sunfanta shi bin laili da dare wal ma'u safi fiya wata kuma suka sunfanta shi ne billujain da zinare ko da karkin zinare wal lail bi mawjil bahri dare kuma suka sunfanta shi ne da kumfan teku wa lailin ka mawjil bahri arkhasadu lahu alayya bi anwa'il humum yabtali umrul kaisko wal jaysh bil bahr az-zakhir jaysh rindina ta yaki wacce ta kai ta kawo bil bahr az-zakhir sukan kamanta shi ne kaman tekun da ya cika ya batse az-zakhir cikakke wal khayl doki kuma sukan subanta shi ne bil rih da iska wal barq da wal qiya wan nujum bid durar taurari kuma a sama idan suka tashi za su siffanta su siffanta su bidurar da kananan lu'ilu'i wal azhar da furanni saboda hasken da suke da shi wal asnan kuma sukan siffanta haƙora bilbaradi bilbaradi bilbaradi barad ne zai ka zama da kankara eh albard sanyi ne ai albarad ne kankara domin idan ka kalli yanayin hasken haƙora kamar na hasken gangara ne bilbarad ne insha Allah wallu'ulu da lu'lu'i wasufun biljibal jiragen ruwa kuma suka siffanta su da wannan duwatsu ne waljadawil sannan rafuffuka rafi ko gulbi ko gulbo ba jadwal stream sukan siffanta su ne bilhayatil multawiya da macizai waɗanda suke sun kanannade haka suke siffanta stream da shi wa shayi bin nahari sannan furfuran ka sukan siffanta shi ne da yinin hasken yini wa lam'i siyuf da kuma hasken takubba wa gurratul faras sannan kuma hasken da fuskan doki takan yi sukan siffanta ta bil hilal da jinjirin wata wa yusabbahuna al jibal sukan siffanta aljaban matsorocin mutum bin na'ama da jimina kasan jimina akwai tsoro wazubaba da kuda wanna'im mugun mutum kuma suka sun fita shi ne bisalabi da dila kuma mukan ce a cikin hausa dila sarkin wayo ai kaga akan mutum ne akan siffanta shi da dila sai a idda a shi ne ma dilan kawai ai wayen da kake ji ba wayo ne na Allah da annabi wayo ne na ha'inci da yaudara wayo ne na ha'inci da yaudara watta'ish mutum mai garaje sukan siffanta shi bil farash da liblib malam buɗe littafi mutumin da na a butterfly mutumin da bai iya zama guri tsit ya natsu guri da sai ya taba wancan ya taba wancan ya taba wancan gan shi na dan wani motsi karkarkarkarkar da sauransu ka sa ko wadannan mutanen ba zai iya yiwa ya natsi mahuri da ba ba shi da natsuwa tare da shi to sai siffanta shi da lip lip malam bude littafi sun ce imamu sa'alab shi ma yana da wannan imamu sa'alab ba wanda ya musallaf afwan imamu kuturu kutur an ce ma saboda shi ma bai iya natsuwa guri ɗaya ne ba tare da motsi ba shi yasa suka samu shi kutur kun san kutur shi dragonfly dragonfly wannan ɗan ƙwaron wanda yakan wanda yakan akan ce mishi dokin Allah yara suna ce mai dokin Allah kun gane shi mai ɗan kanan fuka-fuka an ba sa mishi wajen ciyayi sai su ɗaura mishi igiya a saman ruwa jamil ciyayin da ke saman ruwa sai su ɗaura mishi igiya in ya tashi sai a rinka jawo shi to irin shi Allah ka samu dace Allah ka mana jagora eh shi ma haka yake watsal watsal watsal watsal watsal motsi motsi kaza kanki da motsi ba Allah ka samu dace na'am watta'ish bil farash haka ne ko bil farash malam bude littafi wadhalil wulakantacce mutum bil watid sukan siffanta shi da turke turken daure jakuna ko dawakai ko tanti wal qasi mai busashen zuciya sukan siffanta shi ne bil hadidi da da karfe wasakh da kuma dutse fafan dutse walbalid wawo mutum suka siffanta shi bil himar da jaki ai mun komo kan ma cikin abin nan kaga mutum yayi abin da yake bai kamata ce karamin yaro ya bace wawa jaki kawai walbakhil sannan kankamo marowacin mutum bil ardul mujriba sukan siffanta shi da ƙasa wacce take ko don shi ko dausayi ba ta da shi tsandar tsandar abin nan busasshiyar ƙasa faƙo madalla faƙo walbakhil bil ardi almujliba kun gane ma nan ƙasan da ita ba ta tsiro ba ta tsiro da komai busasshiya ba ta tsiro da komai ƙanƙau shi yasa kuke da shi yasa ba wuce ki ce mishi ƙanƙamo waƙadish tuhira rijalin wannan ba a karanta shi ishi waƙadish ta hara'a waƙadish tuhirai majihuliya ke karanta shi ush tuhira shi ne ya shahara kun gani? waƙadish tuhira hakika ya rijalin an samu waɗansu mazaje sun shahara bilmilar aibrika cikin laraba bi khilalin hamin mahmuda da kyawawan ɗabi'u fasaru fi ha'a alaman sai suka zama sanannu shahararru fajarar tashbihu bihim akan waɗannan ɗabi'un da halayen don haka tashbihi sai gudanintu fayishbihu lofiyu don haka ake siffanta mai cika alkawari bisamau'al gashi ne a ƙasa ya ce huwa sama'al bin hayyan al-yahudi yudar bihi al-mathal fil wafa'i ana buga misali da shi wajen bincika alƙawari wa huwa min shu'ara al-arab jahiliya utufiya sana sit wa thnatan sittun ithna ithnatan wa sittun hijriya qabla hijra eh shukran qabla hijra to dai idan mutum ya zanto yana cika alkawari to sai a siffanta shi kamar da da wannan sama'al din wal karim mutum mai daraja sai a siffanta shi bi hatimit ta'i wal adil sai a siffanta shi da umar radiyallahu anhu wal halim mai hakuri sai a siffanta shi bil ahnaf da ahnaf wal fasih bi suhban fasih mutum mai eloquent mutum mai fasaha sai a siffanta shi da صهبان والخطيب بقس قرر وجن خطبه sai asibanta shi da qus bin sa'ida wa shuja bi amr bin madi yakrub dakara mutum mai jarunta sai asibanta shi da madi yakrub wal hakim bi luqman mai hikima sai asibanta shi da luqman al hakim wa zakiyu bi iyas mai kwakwalwa sai asibanta shi da iyas washtuhina akharuna duk waɗannan ba za ka iya duk akwai katun ɗinsu ba na larabci kuma an ce a cikin larabci mai kyau usbin sa'ida cartoon ka tura za ka gani sun turo maka malam za ka ƙayyautu za ka ƙaru da larabci da luga da makamancin wannan a gani ka gani ko kuma ka sa suhubanul fasih suhuban alfasih sai ka rubuta cartoon har drama din shi an yi da an yi za ka ji maganganu na hikimoma da sauransu a turanci ne ai ba turi ba shi da shi ai cartoon din ba ya rubuta cartoon cartoon ba? eh ma'ana kana son katun ne na larabci ma'ana wanda aka yi shi da larabci ba ko ka sa kartun da larabcin ko ka sa da turancin ma duk dai wasu tuhira a haruna waɗansu kuma sun shahara bi sifatin zanima da ƙaskantattun ɗabi'u siffofi fajarar tashbihu bihim aidan su ma sai tashbihu ya gudanantu a kansu fa yi shabbahul ayyu bi baƙin al'ayiyu mai nauyin halce sai aka siffanta shi da bakil ya sauke mannan ba ta birko bakil rajulun ushuhu bil ayi mutum ne wanda ya shahara da nauyin halce ishtara ga zalan wata rana taɓa siyan marratan wata rana taɓa siyan barewa biya hada ashirar dirhaman dirhami guda goma sha ɗaya fasu ila an samani sai aka tambaye shi nawa ne kudin barewanka famar da asabi ahu sai ya haka yana farke da barewan da aka tambaye shi nawa ne sai ya haka ya turo hancinsa kaga da kanan barewa za ta tsaye sai ta ranta cikin nagari ta daji ya fita kuma hauye na cewa kowa ci barewa ai kowa ci zomo kaga barewa ita ma ya akwai wahala ka mota shi kenan menene fafarar gazali sai bari ta gudu faduri bibi hilmatar fil'ayi sai zanto ana karin magana ya gudanantu a kan shi wajen nauyin baki iya faɗa ko ya saboda nauyin baki ya kasa faɗa shi ne sai fito da ya saki hannayensa guda biyu da harcinsa yanzu ko wannan newa za ka iya turawa ka rubuta sunan shi sai ka rubuta al'ayi al'ayi ka ce al'ayiyu baƙil al'ayiyu cartoon za ka kallo za ka sha dariya wal ahmaqu wawan mutum kuma suna siffanta shi da menene bi haban naka na shida ko huwa laqabu abul wada yuridu yazid ibn farwan al-qaisi wa yudrib bihi al-mathal fi al-hama fi al- fi al- fi al-humki wannan shi saboda wauta ana buga misali da shi kaga shi ma zaka iya rubuta sunan shi ka rubuta Allah ka rubuta za a turo maka tun din wannadimu bil kusa'i na mutumin da ke cikin nadama ana buga shi kuma misalin da kusa'i shi ko huwa gamid bin al-harith ko kharaja min marratan lisayd wata rana fita farauta fa asaba khamsata humur bi khamsa asfum sai yayi harbi da kibiyoyi guda biyar kowace kibiya ya harba sai ya bugo abin farautarsa duk dabban da yake jakunan daji eh da kibiya biyar amma shi fa duk idan ya daga ya daga yayi saitin jakin daji ya harba sai jakin ya zabure ya zabure cikin daji sai ya dauka bai harbe shi ba sai ya sake duban wani kuma ya sake saiti ya harba gashi fa kibiyar ta same shi ta same su fa amma sai ya dauka wani bai sama ba to bar ku ji karki wa kana yadhunnu kull marra annahu muqtawin sai ya zanto shi yana zaton kowace marra ya cire ko shodi shodi ya cire kibiyan sa ya harbi da ita bai sa bai sama fagadiba to da kibiyoyin guda bai sai karke fagadiba sai fushi sai sai fushi da takeici wa kasara kausahu sai ya karya bakansa ya karya saboda fushi da takeici walamma asbaha bayan ya wayi gari ra'al humar masru'a yawon da zai yawata wanda zai ko sai gaje gajagunan gajakunan na akwance duk sun mutu ga kibiyoyin a jiki wal asmu mukhdaba bidda mukhdaba biddami ga kibiyoyin dukan sun jike da jini fanadima mene ala kasri kausihi sai yana dama ya bakin cikin karya bakansa ashe ya ci ya samu target din wa adda ala ibhamihi faqataha sai sai ya ciji babban yatsansa saboda zafin cizo ya guntula yatsan kuma kaga an yi bayi bake ne ga rashin tibiyoyi ga rashin baka ga rashin yatsa ga rashin samun abin farauta cikin abin nan to in an abin farauta ya kwana ai naman zai fara kumbura walbakilu bi marid marowaci kankamo akan siffanta shi da marid ya sa nan ba ƙasa ko menene nasbu rajulin min bani na laƙabu rajulin min bani hilal lakabin wani mutum ne daga bani hilal ismuhu makharik wa kana mashhuran bil bukhl wal lu'mi ya shahara wajen rowa da kuma shu'umci wal hajja'u bil hudai'a mutum mai yawan zambo ana siffanta shi da hudai'a number 9 ko sha'ir mukhdaram kana hajja'an murran ko walam yakad yaslam min lisanihi ahadun ba wanda ya iya kubuta daga halcinsa face ya zambace shi haja ummuhu wa abahu kai har ma mahaifinsa bai kyale ba sai da ya musu zambo wa nafsihi kuma da kansa da wa nafsuhu da kansa ba sai da ya koma musu zambo wala hu diwanun diwanun shi'irin yana da kundin waka wal qasibil hajjaj mai busashen zuciya mara tausayi suna siffanta shi da judge bin yusuf al-thaqafi Allah ka samu dace eh hajja zambo to zambo mutum yi waka kai za ka zaci yana yaban ka ne yauwa zai ta yankanka da sauransu kai sai ka ɗauka yana sai kai toron giwa sai kai toron giwa hauren giwa abin nan kurman kafa kurman kafan ma wajen diddige da sauransu kai sai kai ta zai kai ta fankama kana hura hanci yana abin nan naka ne sai kai bage-bage mugun citta Allah ka samu dace bai ne ba bai ci ba ya fi tsohuwa da hayaki eh da kallon majina a hauka zami haba to kai ban da tsabagen kasanta ta ya za a yi kasa mutum da kallon majina Allah ka samu dace so in Allah kai mu sai mu tashi alhaqiqa almujaz insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muke daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure kuma Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe in Allah ya kai mu